بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan rabi'a sani shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira na ba alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya don ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya a darasi na casa'in da hudu sai za mu tashi darasi na casa'in da biyar a cikin wannan littafi na الأدب المفرد نبض مالني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى زام تاهي بابي نتري هدود أربعين دكرة حديثنا دريترة دتمانين دبي inda malai yake babu man bada a bisala babun da yake magana akan wanda ya fara da sallama حدثنا قال حدثنا أبو نعيم عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار قال ما كان أحد يبدأ باب وندي كتنتين فاراوا أو يبدر كوكبين رجايا وابن عمر بالسلام باب وندي يكي فاراوا ابن عمر كوي رجاشي دفار سلم da zarar ya haɗu da kai to kafin kai magana zai ba sallama abdullahi da umar حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد ابن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول shi ya ji jabir yana cewa abu zubair yace ya ji jabir yana cewa yusallimu raki wa alal maki wanda yake ka abun hawa shi zai wanda yake tafiya sallama walmashi alal qa'id sannan wanda yake tafiya kuma yayi wa nazaunan sallama walmashiyani sannan wanda suke tafiya su biyu shine almashiyan a wata ruwaya walmashiyani idza jama'a masu tafiya su biyu idan suka hadu nan kawai sai ba a kawo wannan karashin ba ayyuhu ma yabda'u bis salam waye daga cikin ayyuhu ma yabda'u bis salam fa huwa afdalu duk wanda ya fara da sallama to shi yafi falala kun zo wucewa yanzu kayo nan gabas shi kuma yayi yamma kawai kuka yi crossing to duk wanda ya fara sallama shi yafi ɗayan falala domin duk matafiya ne akan hanya an fahimta kun ga ta an bambanta cewa wanda yake ka abun hawaye na na tafa sallama na tafi wa na zaune to wanda suke tafiya ba sai aka ce wanda ya fara sallama ya fi falala shi ba na hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق كنا تنجي كوكين سيدنا أبو بكر الله يقارى ما سيدا يوانا ابن أبي عتيق سيدي عن نافع أن ابن عمر أخبره لله أبلاد عمر يا باشي لاباري شوى أن الأغارة lallai a zauru sai yace wa huwa rajulun min muzaina wani mutum ne daga kabilar bani muzaina wa kanat lahu suhbatan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba tunda ba a san shi ba ya gabu da annabi alaihi salatu wasallam sahabi ne shi kuma rashin sanin sahabi la zauru ko yawa domin kulluhum udul muna na akan wannan bakar cewa duk sahabba annabi adalai ne kulluhum udul saboda haka adam ma'rifatu sahabi la tadur cewa baka san sahabi wannan baya cutarwa mu ba hali a bangaren in ba kasa da shi ne ta cewa mu ba mu ma fi rawin lam yusam to wannan kasa da shi shine zai wa abun illa amma sahabbai dukkan su adalai ne to sai yace kanat kanat lahu awsuqun ya kasance yana da awsuqi ne awsuqi duk wasu kide kwano ne kenan aw sukun lahu a wato min tamri kanat lahu aw sukun min tamri ya kasance yana bin wani bashin wufiki na buhu ɗaya kwano sittin kenan yana bin wani kwano sittin na dabino shine min tawai ala rajulin min bani amr bin auf yana bin wani daga cikin wato kabilar amr bin auf ko bani amr bin auf istalafa ilaihi mirara yayi ta zuwa gurinsa mutum ne kana bin sa baki kai ta zuwa je ka ka dawo kawai yake ma ya je ya kuma zuwa abin ya gagara da ne faru kale yake fajitu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka je kai kara dama wannan kana wun zabayi sai ka hada shi da wani wani kwan ka sai ka hada shi da wani kudin ya mulke nan ma dan wanda ka ga ba zai iya komai a kai ba shi sa an za ka kai kara in dai ka san tsara biyo fa dai abu za ta yi ka hakura haka ake yi za ake faɗa ko tsakanin ma'aurata duk karar da ka san za ka ƙara lalata abu gwara kai shiru da ita kawai ka hakura ko wanda za ka kai wa shi ma dagula abin zai to gwara ka hakura to sai ce ya je gurin annabi alaihi salatu wasalam fa arsala ma'i ababakr ne siddiq to kaga sai ya aiko da maganin abu saboda sai da abubakar da ba da bashi shine kan gaba saboda kowa ya yarda da shi haka wajen karbowa saboda kikkiawar mu'amalar sa shi za a dora akai sai annabi ya aika shi da shi da sayyidina abubakar kali yace fa kullu man laqina sallamu alaina mahallu shayi duk wanda muka haɗu da shi a hanya in ji shi wanda aka haɗa shi da shi duk wanda muka haɗu da shi yace sai mana sallama kali yace fa jitu ila annabi sallallahu alaihi wa sallam na fa kala abubakar sai sayyidina abubakar yace ala taran nasu yabda'unaka bisalam in ba ka ganin wato mutane duk wanda ka hadu da shi yana fara ma sallama fa yakuna lahum al-ajru kawai kowa yana riga mu samun lada idahum bis salam yakun lak al-ajru ka fara musu sallama dan kai ka samu lada yuhadithu hadha ibnu umar an nafsihi abdullahi da umar yana zantar da wannan a karan kansa shi yake ba da wannan labarin wannan abin da ya faru shi yake ba da labari a karan kansa ga abin da ya faru wannan shi ma yana da alaka da babun kai tsaye قال حدثنا عبد الله بن يوسف والقعنبي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علاء بن يزيد عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام يا فدا ابي ايوب الانصاري ne farin gida Khalid kenan ko yace la yahillu limri'in muslimin an yahjura akahu fawqa salatin baya halatta ga mutum musulmi ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku gaba kenan baya halatta ka dina kula mutum ka rika gaba da shi har sama da kwana uku fa yaltaki yani sai su hadu fa ya aridu hada wannan ya dauke kai wa ya aridu hada wannan ma ya dauke kai wa khairuhu alladhi yabda'u bis salam mafi alkhairin su shine wanda ya fara da sallama mun faɗi wannan shine abin da ake kira gaba ka daina mutum sallama kuma ka kullaci amma akwai wanda za ga saboda wata kila zanadiyar mu'amalar da ake ce duk mu'amala ce ya ce mutuncin ka sai ka daina mu'amala amma baka kullace shi ba kuma ka neman sallama wannan ba sunan sa gaba ba matakin karshe ka dauka shine matakin karshe an fahimta da kyau ko yawa saboda haka ya kamata a lura da wannan da kyau da akwai wani za ga yana samun dama ne ta hanyar wasa da dariya ta haka zai cutar da kai to ka lura da irin wannan zai ka dau major mataki cewa dan kar ya rika cin mutuncinka a gaita duk randa kuma idan abu farin ciki ya ya same shi zaka mafarin ciki zaka kai shi wannan akan kanka abin damuwa ka jimanta masa amma dai wannan mu'amalar da ake tara an ja mata layi wannan ba laifi bane wannan jiyo biyo kuma kai dai ka ba ka riga ka dau matakin da addini ya bayar ba yawa in shi ya dauka ba da kai in dai ka ganki kai kai wasa sallama ko ya amsa ko kar ya amsa ruwanka kai mala'iku za su mai ma da amsa ka bayyana da ke ku wannan shine قال حدثنا عبد الله بن يوسف والقعنبي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب اوكي شي muka biya ko babu fadl salam babu da yake magana akan falalar sallama qala hadathana abdul aziz bin abdullah qala hadathani muhammad bin ja'far bin abi kathir an yaqub bin yazid bin zaid bin taymi yaqub ibn zaid al-taymi an sa'id al-maqburi an abi huraira babu notice yan an abi huraira anna rajulan an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda lalle wani mutum cewa marra ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce ta gaban annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi wa huwa fi majlisin annabi yana majalisi a lokacin yana majalisa a lokacin tasu fa kana shi yake assalamu alaikum shi wannan mutumin sai ya sallama yace assalamu alaikum fa kana sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ashar hasanat yana da hasana guda goma iya wannan kalmar da ya faɗa fa malla rajulun akhar sai wani mutum daban ya zo wucewa shi ma فقال يتي السلام عليكم ورحمة الله يفد وانا كلمة قدابي فقال في النبي يتي عشرون حسنة ينا ده حسنة قدا عشرون فقام رجل من المجلس في ونمت يميكي لقد ونم مجلس ولم يسلم في كما ده يميكي في سلم أبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لو ترى ده من الله استبتها قولي كمن تلكي وانا أبو فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai wani daban ya zo wucewa shi kuma yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu fa kana sai annabi yake salatu na hasana yana da hasana kyawawa guda talatin fa kana rajulun min al majlisi sai wani mutum ya miƙe daga majalisin nan walam yusallim shi kuma bai sallama ba fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace ma ausha kuma na siya sahibukum wato wannan abokin naku yana dab da zai yi sallama sai kuma ya manta ku duba wani ba da hanzari irin na annabi alaihi salatu wasallam yi uzuri me kun ka zargi mutum bayan ya bar gurin sai ce yana dab da zai yi sallama an gane ko ko kuma da dukkan alamu shine aushat da dukkan alamu yayi niyyar yin sallama kuma ya manta kaga dai wa'azi na farko an yi exoneration din shi wancan bawan Allah an dauke masa laifi cewa ba daga ganye ba sana abu da ji an koya musu cewa in za ku bar guri to ku yi sallama an fahimta da ku wannan shine abin da ake so a musulunci ko da yake idan wani abu ya samu dan uwanka abuki ka fara ba shi hanzari da uzuri ka fara ba hanzari da uzuri kafin ka zargi haka Fudaili bin Iyad yake faɗa kafin zargi mutum sai na ba shi hanzari sau ɗari in na gaba shi da mafita to sai in zargi to kun ga can gurin kuma da muke magana hasana ba ba lada ake nufi sai dai dai guda goma ko a idan ka ji man ja'a bil hasanati falahu asru wannan abin da aka bashi na girman abin to sai an linka ba shi sau goma ila ga afin kafira dan wasu sai su dauka kawai lada ake nufi daya biyu uku hudu zuwa goma ila hasana din shi wannan abin duk girman sa aka ba shi minti goma to haka za a lullunka masa to sai ce idan da a dukkan majalisa fa lisalli idan wato mutum ya je majalisi gurin zama kenan ba wuce zai ce majalisa amma kaga ai majalisa ta ba wuce ce in ka dace majalisa ai ba dole ne alheri ake yi a gurin ba dole ba zai iya yiwa zama ake kawai ana zaman makokin da ba gawa an gani misali duk wacce ta zo ana kallanta duk wanda ya zo ana kallanta sai zuwa iya mata ake kallo ba da maza mai ka fiyo to saboda haka sai yace fa in badalahu an yajlisa in ya zama la budda laka sai kai wato sai ka zauna a majalisar nan fal yajlis to ka zauna wai za ka ma fal yusallim amma an za ka miƙe ka bar gurin kuma sai ka ƙara sallama assalamu alaikum ka auna wannan kaga mutum da wani suke irin wannan sunna yayin da mutum zai ga guri ya kuma sallama assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum ya tafi kenan za ga wannan sunna ita tana da karanci ana yin da ita zuwa ita ma an zuwa karkashe a bubbuga hannu a tattafa wani ma yana zuwa shegewa da duka dama kana nan kaza da wannan zai fara yayin da za a tafi a sallama gaskiya wannan sunna tana da karanci tana da karanci eh kaga wannan ta tashi kenan yayin da mutum ya tashi daga kafaratul majlis ita wannan taka ce yayi amma wannan haƙƙin sauran jama'a kuma sai kai sallama ka tafi kenan cewa inda nazo na roƙa muku aminci to ina fata Allah ya baku cikin wannan amincin nata abin da kake nufi kenan an gane ku wallahu a'lam to zai ce mal'ula bi ahqqi min al-akhirah ta farkon ba ta bi ta biyun cancanta ba duk ɗaya ne ko ce kai yadda aka ce idan kai assalamu alaikum kawai kana da hasana goma assalamu alaikum wa rahmatullahi hasana ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hasana talatin haka idan ka tashi ta biyan ba kai wannan to za a baka wannan ladan shi ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة وأن عبد الملك بن ميسرة يا رسول شكرا تقريد قوما هذا شما هنا cikin daidai da mutane wannan bawa Allah da ya rasa a Abu Dufai shi ma 110 ne ko akirus sahabati mautan to shi ma 110 ya rasu نعم عن زيد بن وهب عن عمر قال كنت رديف ابي بكر لا كسنتي أباين سيدنا أبو بكر أكان دبا ɗaya shi za Imam Bukhari yayi babi a Bukhari cewa babu da yake nuna halaccin mutum biyu ta hau dabba ta hau jaki ba laifi bane ko raƙumi ko abin da ya kama da wannan da a nuna ma cewa wannan yana da asali annabi alaihi salatu wasalam ya goya Mu'adh bin Jabal ya goyewa abdullahi bin abbas ya goyewa na fadlu bin abbas baraka Allah fi ya goyewa dan mun tattauna ana to ya dai goye kun faɗi uku to ya goye wayannan daga cikin waɗanda aka goye ai ya faɗa abdullahi ibn abbas to shine yake cewa فيمر على القوم فيقول إذا يجوت يتقب المتعني فيك السلام عليكم فيقولون السلام عليكم ورحمة الله ذاك يوم متن سلم كيما تكمي يا هلتا إذا إذا متن يزو إن كيما سلم ينزع ويا وأن SLM تنسين فيما السلام عليكم هو السلام عليكم kai kai abu da yake kai ba ka san ladan su sai tuna ba an ce assalamu alaikum shikenan dai sai ko maki kula kan banza da kai domin ba sallama kai ba to kawai sai a mayar da martani to assalamu alaikum kaga ka tuna ba shi kuma ya fahimta zai ce wa alaikum assalam an gane ku yawa na cika ya gwara wannan cikakkiyar ce gwara ita ai amma na HLM na koyi wannan gurin malamin mu ne da Sura Abu Qadi Ismail in kai masa wannan sai mai ma da martani yake assalamu alaikum shine daidai kaga ka faɗa ka samu lada idan ka faɗa a zuciyarka ba eh in dai ka faɗa yayin da mutum kake magana da shi ka halarto a zuciyarka cewa assalamu alaikum da ita ma da lada bare kuwa bare kuwa yau za ka ka danna yanzu ba za Allah ba zai danna ba zai recognizing ba a waya yanzu mutum ya kai ka kara a waya ka gaje shi ta waya al'ali ba zai daura mutum ba to saboda haka zai dauri ko rubutun ne ai hujja ce saboda haka ai rubutu da magana da dukkan cikin ba alfizumin kaulin bayan kuwa domin in haka ne yanzu wanda baya magana zai ne ko kurma idan ya je rubuta abu duk abin da ya rubuta sai a ce ba magana yayi ba sai a ce bai magana ba yayi ko wanda ya ishara ya nuni da hannu ya ba haka ko ya haka duk ba magana ba ce magana ce na'am to sai ce faqala abubakarin sai sai na waka yace faddalana nasu yawma bi ziyaratin kaseera wato lalle yau din nan mutane sun mana fifiko da tsari mai yawa abin nufi kaga shi ne yake assalamu alaikum wa rahmatullahi shi ne suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau mutane sun fi mu da falala da ƙari mai yawa shine wannan ƙarin da suka faɗa to ladan ai ya wuce nan sai na Abubakar قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن زيد قال حدثنا عمر مثله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي سالم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من غير عائشة الله تعالى متى إذا أتكم على النبي عليه الصلاة والسلام ما حسدكم اليهود على شيء ba wani abu da yahuda suke muku hasada a kansa ma hasadukum ala salami wa ta'min yadda yadda suke muku hasada akan sallama da cewa amin yahuda su ne musulmi hasada akan wannan saboda yawan larar da musulmi suke samu kowa kuma ya san meye ma'anar hasada mataki uku ne yawwa saboda haka su ne musulmi hasada akan wannan cewa wato suna jin takaicin cewa ina ma su ne masu wannan sunnar ba musulmi ba bayan an yi addu'a ko an gama fatiha a ce amin da kuma yin sallama suna yi mana hasada a kai ba ma gifta ba babu salami ismun min asma'illahi min asma'illahi azza wa jal babu da yake magana akan cewa lallai ita sallama suna ne daga sunayen Allah madaukakin sarki assalam din sunan Allah ne haka ba aka zo ka bata sunan Allah ba salamu alaikum salam salamma sunan Allah ne ba sunan sa bane assalamu alaikum ko salamun alaikum ko domin ya zo kowanne daga cikin alkurani wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan ko kuma salamun qawlan li rabbi rahim na cikin surati yasin saboda haka salamun alaikum ko assalamu alaikum salamun alaikum tumutum fadkhuluha khalidin wani gida na gawai an rubuta wannan an gama an rubuta salamun alaikum tumutum a wannan ai kuskure ne ai ba da za a ce fadkhuluha khalidin wallahi ba za ku dawo ba a cikin waje kun fito aljanna ce yayi wannan fadi kulu ha salibi ko ne kaga wani ne ya samu wasu ba kuɗi kawai musu wani iktibasi ai ba irin wannan iktibasin iktibasin za a yi wa wato za a yi wa me ake kira za a yi wa gida ba wani malamin ne za ka yi ɗauka ya ba su ya samu wani mai kuɗin yake a rubuta salamun alaikum ibtum fadi kulu ha salibi abin da nan kuskure ne saboda bayan da za a yi akwai gidan da aka shiga ka dawoma ne to ba ana rubutawa a dawoma din da kowa ba ya rubuta ba ai ba za ka dawoma ba wannan shine to kaga qala hadathana shihab qala hadathana hamad bin salama an humayd an anas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna salama ismun min asma'illahi ta'ala as-salam suna ne daga sunayen Allah والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن وفيتي وضعه الله في الأرض ألا نيسني في أبان قسا فأبشي السلام بينكم قلت يا أعلى أمنتي أتكاننك سلما حديثي لي حسن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محل إذا ونمي من متى واتو دمبا إذا كجنش هكا هكا سنين يجي ya rasu a shekara ta wato 153 bayan hijira a tsakiyar karni na biyu kenan muhimmu bin wato migras abdabbi al-kufi qala sami'tu shatuq bin salama aba wa'il yadhkuru an bin mas'ud ya ji yana ambatawa shi kuma daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda to ne faru sai ce kana kanu salluna khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna sallah a bayan annabi alaihi salatu wasallam shine khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qa'il sai wani daga cikin masu magana yake cewa assalamu ala Allah assalamu ala Allah a sallah haka yake cewa assalamu ala Allah فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يا عند النبي يدد da sallah قال zai ce man alqailu assalamu ala allah waye mai cewa assalamu ala allah din nan waye sai ce inna allah huwa assalam ka sani cewa lallai allah shine assalamu shine mai wannan suna inna allah huwa assalam sai ce walakin qulu abinda za ku ce at-tahiyyatu lillah ba tayyatu lillahi ba da aka saba at-tahiyyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan ruwa ibn mas'ud ko wanda bukari da muslim sun yi ruwayar akwai kuma wanda ake yi ta aka saba da ita at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi ruwayar umar dan kaddan yawa to wannan shine to sai yake qala kad kanu yata'allamunaha sun kasance suna koyon wannan tahiyya din kama ya ta'allama hadu musurata min alquran kamar yadda suke koyon qur'ani haka suke koyon tahiyya haka suke koyon ta yadda ake koyon qur'ani dama da tahiyya da istikara ai za ga haka suka fada cewa yadda ake koyon qur'ani haka suka koya kamar yadda jabir ya fada a hadisin istikara باب باب حق المسلم على المسلم ان يسلم عليه اذا لقيه باب da yake magana akan cewa yana daga haƙƙin musulmi akan musulmi ya masa sallama an ya gamu da shi قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست حق المسلم akan musulmi shida ne guda shida ne a wata ruwaya khamsun eh to akwai ruwayar da ta zo a haka ko da ta zo da samsun akwai da ta zo da sittun yawa ila sai aka ce wa mahiya su wane ne sakokin kale yace idza laqitahu fa sallim alayhi na farko idan ka haɗu da dan uwanka kai masa sallama wa idza da'aka fa ajibu idan ya kira ka kiran da ba ta su ba ka amsa an gane ku kiran da ba na ta su ba na sabo ka amsa wa idza haka fansah lahu idan ya nemi kai man nasiha kai masa duk wanda ya nemi kai man nasiha to kai masa ko ka ba shi shawara to kai mun faɗa shawara kala uku akwai mafi kyau akwai mai kyau akwai mara kyau to duk wanda ya nemi shawara ka mafi kyau za ka ba shi in ka ba shi mai kyau ba baka kyauta ba mafi kyau mafi kyau ko shine abin da ya dace da shi shi shine mafi kyau a gurinsa wataƙila in kun yi mutabaka a gurin kai ma in kai ne haka za ka yi shi ne abin da ake bukata ba a son wani mutum ya zo rika wallahi abin da ya sa kan je in faɗa ne to ai gwara kai ka faɗa kai girin dan za ku akwai masu irin wannan ɗabi'ar ba na son faɗa ne a zo a ce kaza kuma to yanzu da kake faɗan ba an ce kaza din ba gwara sun ki ka faɗa a jawo ka iya lokacin ba in so daga baya gane gaskiya ka faɗa to gwara kai giru kawai amma yadda wasu suke yi mutum ya zo ce wai ba ya so a faɗa ya faɗa ne kuma kaza kaza a wannan magana ta bi ta kuwa can haushi ta bi gwara ka shiru kawai to kaga wai za a isa fahimi da Allah idan yayi atishawa ya gode wa Allah yace alhamdulillah fa shammitu ka ce masa yarhamukallah wai za mariba fa'uduhu idan ba shi da lafiya ka gaishe shi kun ga wasu za ga wani za yau da gobe kullun kuna tare amma daga kwana ɗaya biyu a gange wace ga wani ba ruwansa ba daidai bane tambaya za ku ce wani kwa lafiya haka annabi ya koyar da sahabbansa kuma haka yake yi za ku ga haka zo majalisi sai tambaya to a ina wani a ce ai baya nan lafiya a ce kaza kaza za ku ta ji a hadisai gashi nan lokacin da ya zo ya tambayi sabi ibn abi mu'ayyid ibn abi mu'ayyid wanda aya ta sauka misali akan ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sai dai na zuwa masallaci ai kun ga annabi tambaya ina yake aka ce ya tsuya gida ya ce wai tun da yana da murya aya ta sauka annabi yace ku je ku ga amar dan aljanna ne shi ba shi yake ba to ire iren waɗannan suna da yawa an fahimta da kyau ku yaki ya ka tabe ce ina abokai sama ina wani ko yakin tabuka duka za ku ta ganin gurare annabi yana tambaya saboda haka wannan shine daidai ka tambaya na ka ga wani baya nan a tambaya wai za ma ta fashabuhu idan ya mutu karaka shi ba wala shi ka nake ta yawan faɗa kai abota da wanda da sun jira suwa ka za su ajiye komai su tafi jana'iza wannan shine masoya fa na gaske wanda zai zo bayan ka mutu karshen rayuwa ka yi tsaya akan gawo ka yi ne wa Allah magiya ai da ba ta kare kuma ya ubangiji in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi wannan kalma haba malam ai duk wanda ya wa Allah magiya akan wannan ai ya wanda ya nema ma admission a rayuwarka wallahi ko ya samu ma aiki karshen rayuwarka yake ya ubangiji wannan bawan naka bawanka ne dan baiwarka dan bawanka idan yana da laifuka kyawawan ayyuka Allah ka ƙara mar idan laifuka ne da shi waɗanda suke marasa kyau Allah ka rufa mar asiri kuma ka ɓoye su ka yafe masa haba mala ina yawan faɗa wannan kalmar cewa ka san waɗanda in sun ji labarin mutuwa ka za su ajiye komai su je su tsaya akan gawar ka ciwo Allah ma jiya to shi ne yake wa idza mata fashabu idan ya mutu ka zama abokinsa na kwarai taraka shi a wata ruwaya fattabi'ahu ko babu yusallimu al-mashi ala al-qa'id babun da yake magana akan cewa wanda yake tafiya a ƙasa shi zai wa nazo na sallama qala dathara sa'id bin rabi'a sa'id ibn rabi' ya rasa shekara ta 211 قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى قال حدثنا زيد بن سلام فيما سكن قال أم عن جده عن أبي سلام بن في سننسى ممطور ممطور الهبش an gane duk da cewa ba dan habasha bane shi wannan din ba daga habasha yake ba amma haka rakon ya haka ake gaya masa ana abi rashid al-hubrani abu rashid al-aubarani shi kuma sunansa kidir wasu malamai suka ce sunansa akbar wasu kuma suka ce a'a sunansa noman na'am to shi ne yake cewa ana jira an abdurrahman bin shubud shi ma yana cikin manya-manyan malamai kamar yadda ake faɗa cewa yana cikin manyan malamai wanda Allah ya musu baiwa musamman kuma cewa alaramma ne cikakken alaramma Allah ya masa baiwa ta alkur'ani da sauran ilimin muka to shine yake cewa an abdurrahman bin shubul qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul in sallimu rakiba ala ala rajil wanda yake ka abun hawa yayi na kafa daga rijil ne rajil wanda yake tafiya da kafa ya masa sallama wali sallimin rajil alal qa'id wanda yake kafarsa kuma yake tafiya a kan kafarsa yayi wa zaune sallama wali sallimin aqall alal akthar wanda suka tawo kadan kuma su yi masu yawa sallama mutum goma sun tawo ga mutum biyu ko uku za su haɗu sai aka yi crossin kun ga dazu mun ce mutum ɗaya aka haɗu mutum biyu wanda ya riga yin sallama ya falala to yanzu kuma idan an haɗu mutum goma da mutum biyu ko uku su mutum uku nan su za su yi masu yawa sallama al-aqall على الأكثر عليكم السلام eh haka ya nuna kai tsaye duk da cewa kuma da za su yi din kuma suna da lada mu dauko kuma inda za a samu lada inda za su yi a mafhumin hadisin shine ba laifi domin ba su ne ya zama wajibi a kansu ba inda an yi musu ne to wajibi ne su mayar amma dai da a samu wannan ladan sai a dau sunna ibn Umar ko ko ko mutum yayi ko bai ba kai kai fa man ajaba salama fa huwa lahu duk wanda ya amsa sallamar ya male yanzu mutum goma ya kai sallama sai mutum ɗaya ya amsa to za a ba shi ladan shi shi kada za a ba ba fa duka za a raba ba a wanda ya amsa wa man lam yujib fala shay'a alayhi wanda bai amsa ba laifin da yake amma ba za a baka komai ba to ba za ka amsa ba za a samu lada don kuɗi ne ba za ka yadda ya wuce ka ba eh ba ruwan ka kai yi za ka yi kai domin mala'iku suna mayar ma za mu ji nan gaba za ka ji eh yi wanda za ka yi sallama ko jiya wani ya yi mana wannan tambayar ya ce eh ko wani ma ya kalle ka ya ce barka dai in kamar yadda wani umar ya faɗa to wannan kuskure ne amma kai idan kai kuma za ka samu ne wato lada mala'iku ya su yamma da martani ya fi an gane ko babu taslimi haka da قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت ثابت البناني كنا فبنت عليه wato ɗalibin anas dan malik amma suna mamakin cewa ya yi jirwa daga abu huraira akbarahu wa huwa maula abdurrahman yarwihi an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace yusallimu rakibu ala al-mashi wanda yake kan abun hawa shi zai yi wa na taba sallama wal mashi ala al-qa'id sannan wanda yake tafiya kuma yayi wa na zaune sallama wal qalil ala al-kathir kadan shi yi wa masu yawa sallama قال ابن جريج فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول yace ya ji dadi yana cewa almakiya ne idan taba mutum biyu masu tafiya idan suka haɗu fa yau ma bada abi salami fa huwa afdal mun yi wannan ruwaya duk wanda ya fara fara da sallama a cikin jiki ya fi fadala domin shi ya bai dauki ne sai babun taslimi rakibi ala alqa'id babu da yake magana akan cewa lalle wanda yake kan abun hawa shi zai wani zaune sallama ba ma wai na tafa ba kun ga yanzu an ce zai wa na tafa sallama yanzu kuma zai yi wa na zauren ba sal to yawa na tafa ma walla tana na zaune ka zo ki aka abu assalamu alaikum amma in fa ba zai dauke ba hankalin da zaka je ka tura wani ba sai ka yi hatara wani ya sheko da gudu kuma ya ce zai sallama yawa ka an mutum yana tafiya ta hankali kenan zai wuce a musamman fita ta cikin layi dama akan titi wannan kamata ya kaba da hankalinka a wajen titin da kake قال حدثنا نعيم بن حماد ابن معاوية أبو عبد الله المروزي كان شيني وانا نعم قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير saboda haka wanda yake kan abawa zai wani tafa sallama wanda yake tafa zai wani zaune sallama kaɗan siyo masu yawa سلم قال حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن هاني هاني دا معنى مجني أي عن عمرو بن مالك عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على القاعد wanda yake kan doki shi zai wani zaune sallama alfaris daga alfaras doki wal qalila al kathir kadan siwa masu yawa babun hali yusallimu al-mashi ala rakib babun da yake magana akan shin wanda yake tafe zai wani wanda yake ka abun hawa sallama me ya faru babun hali yusallimu al-mashi ala rakib babun da yake magana akan shin wanda yake tafe zai wani abun hawa sallama kai yanzu zai wuce zaka iya yi wa sallama حدثنا محمد بن كثير قال قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن حسين عن شعبي أنه لقي فارسا يا حدد وني أكن دوشي فبدأه بالسلام في فاري من سلم فقلت في نفسي تبدأه بالسلام yanzu kai zaka fara yin sallama bayan aka abun hawa yake kana sai ce ra'aytu shuraihan makiyan yabda ubi salam na ga shuraihul qadi babban tabi'i ne na ganshi yana tafa kafa kuma yana yi wa wanda yake ka abin hawa sallama yana farawa da wani duk wanda ya gani sallama shi kenan za ka iya kawai ana magana kamar yadda ka faɗa ɗazuki ne wajabcin akan wa yake kai kuma kana neman falalar sai ka ɗau sunna ibn umar kai kai idan ka samu credit din babun yusallimu al-qalila 'ala al-kathir wane mutum babun da yake magana akan wato kadan za su yi wa masu yawa sallama قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوى قال اخبرنا عبيد ابو هاني ان ابا علي عمرو بن مالك المصري الجندي حدثه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير cewa wanda yake ka abun hawa je wa na tafi na tafi kuma yi wa na zaune kaɗan ciwa masu yawa قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوى ابن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي علي الجندي أن فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الفارس على الماشي هذا رزانا من يسلم ko bukari ka koma dama za ga akwai hadisi ɗaya zai gaya mai mai ta ababi goma sha kowanne mahallin shahid ake kallo kawai wal maki alal qa'im kaga wata kalma yanzu da bamu same ta a can ba wanda yake tafaje wa natsi wal qalil alal kathir wanda suke kadan su yawa masu yawa babu ni sallimu sagira alal kabir babu da yake magana kan cewa yaro shi zai wa babban sallama حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا ثابت البناني كنا مولى ابن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير ونن السجير على الكبير ليش نزيته كما بمجا سجير على الكبير كما ko kaga sai mu dauki tagir din nan ana magana akan karancin yawa kawai shi a wannan hadisi abin da zamu kalato kenan duk da na girma yake nufi bari mu je gaba ko za mu samu yawa قال حدثنا عمر بن ابي عمرو قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم عن موسى بن عقبه عن صفوان بن سليم انا على بن يسار انا ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير kaga wannan mahallin shahidi zahira kenan karara ya fito kanana su za su yi manya sallama wal maji alal qa'id sannan kuma wanda yake zaune wa tafi wa na zaune wal qalila al kafi sannan kuma kadan shi wa masu yawa babun muntaha salam babun da yake magana akan makulan sallama ba yi magana ga zuwa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi iya wannan za a faɗa ko akwai ƙari shi ne yake muntaha salam قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد عن أبي الزناد قال كان خارجة ابن زيد بن ثابت wanda ya rasu a shekara 99 bayan hijira shi Khadija din nan yace yaktubu ala kitabi zaid yana rubutu dangane da wato littafin zaid idan sallama yana cewa idan yin sallama kala assalamu alayka ya amiral mu'minin idan zai yi wasiƙa za a rubuta wasiƙa to sai ya rubuta wannan akan wasiƙar assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa dini salawatihi wa dini salawatihi ko wa dini salawatihi ko haka zai zama wa dini salawatihi a tsayi ba su haka zai zama wa dini salawatihi to kun ji wannan amma za mu tadda ji a nan gaba can hadisi na 1131 wanda kamar a misatul masaje sharhin wannan din sharhin sharhin shi wannan adabul mufrad din naga ya inganta hadisin ban san me rubuta ana kuma na za mu tadda shi nan gaba babu man sallama ishara babu da yake magana akan wanda yi sallama ta hanyar nuni ta hanyar nuni ya dago hannu قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا حيات ابن بسام حيات ابن بسام shi wannan majhul ne gaskiya a to kaji ma ba zai je ko ina ba ga iblis na saboda shi majhuli ne abu kora al-qurasani ra'aytu bil basra yace na ganshi a basra qala ra'aytu anas yamuru alaina na ga anas yana wuce mu fa yumi bi yadihi ilaina sai dago mana hannu fa yusallimu wa kana bihi wad'un an gane ku wato sai sallama shi kuma mutum ne wanda yake mai faran faran wa ra'aytu al-hasan yaqdubu bis sufra idan ga hasan al-basri yana yin wato me yake cewa yana yi wa gemunsa lalle yana sanya masa sufura wa alaihi ibabatun sauda kuma ya sanya wani wani wato rawani wanda yake bakin rawani a kansa wa qalat asma alwannabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila nisa'i bi salam asma'u wata asma'u ce ita ma hadisin zamu zo nan gaba mu tabbiji a babi nan gaba kadan babi na 470 tara tara tara cewa sai take cewa alwannabi sallallahu alaihi wasallam da yadi annabi ya lankwaso hannunsa ila nisa'i zuwa ga mata bi salam ta hanyar yin sallama abin da ya daga musu hannu su ma matan to ai za mu ji nan gaba shi yi wa mata sallama haramun ne ko kuwa na daga hannun ba farar kuwa shine nake zama matar da shi daga hannu har sallama kanta in dai ba za ta haifar da fitina ba na to bara mu karasa قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني موسى بن سعد عن أبيه إلي سعد أنه خرج مع عبد الله بن عمرو ومع القاسم بن محمد حتى إذا نزل خريفا حتى إذا استزونا ونقول لك شرع خريف mara abdullahi bin zubair sai abdullahi bin zubair ya zo wucewa fa ashara ilayhim bi salam sai dago musu hannu ta hanyar wato sallama ya dago hannu tun yana nesa daga nesa sai kaji assalamu alaikum kawai sai daga hannu haka faradda alaihi sai suka wato mayar masa da martani na sallama to na karfi akwai hadisi wa hadisin karshe kenan da zamu tsaya قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن القمة ابن مرثد انا هدا بن ابي رباح قال كانوا يكرهون التسليم باليد هدا ابن ابي رباح yace sun kasance su yake miji sahabbai sun kasance suna kyamar mutum ya kin sallama ya dago hannu kawai ba sa so aw qala kana yukrahu at-taslimu bil yadi ko kuma cewa an kasance ana kyamar yin sallama ta hanyar daga hannu kawai to kaga wannan ya fito mana da abun karara abun da yafi shine kai wancan nan ka samu sana wallahi alam Allah ya dace da mu na malari na'am eh shine kaga al-ishara din kenan dai yake da ham al-ishara mutum ya zo wuce ya hon ɗinsa ya danno hon daidai yake da ijara duk ɗaya ne shi ne dai abin da aka karanta har aka zo kusa sai ya yi sallama wani tayin kowane dai alama kowace iri ba sai ta hannu ba ya fada ci wannan fikihun yayi eh ai kawai wannan ya danna wannan dai ya nuna concern ne amma ba sallama ba ya nuna ya damu da ka san wani za a zo a ce in ya tana yake wucewa ko kula mutane ba ya yi ko ba fara yawwa sai tana gurin yake wucewa ko kula mutane ba ya to ka ga an yi maganin wannan alaikum salam alaikuwa gaskiya ya yi da niyyar sallama ba mu karanta cewa mutum ya yi niyyar sallama kawai bai yi ba za a baki lada kawai iya niyyar kamata yayi idan yayi ai daga nesa mutum zai iya daga ni salamu alaikum ko da ba ji ba yayi iya wannan shikenan kaga ai me mutum me yasa gagara in dai za ka yi wannan kai sallamar ma domin mala'iku da suka ji za su mayar ma ai ya ji ni dai a fahimta ta ya fi a ce kawai mutum niyyatul mu'mini khairun min amalihi wa la haris ai ba ka ga wannan kwata kwata ba su ma inganta shi ba ai ai aikin kawai ai ai aikin ana so a samu lada Allahu a'lam akwai muna mika ta'aziyar mu ga makotan wannan majalisi na Alhaji Garba Kabo ta Allah ya masa rasuwa ya kwana uku ne yanzu nan da nazo karatu ake gaya mu ta ci da wuce na gaya musu na ganshi a kan benci a zaune ko sai ka babu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yafe masa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba wa iyalansa hakuri da juriya Allah madaukakin sarki ya sa idan ta mu ta zo mu cika da kyau da imani muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa madaukaka iyalansa da ya bari Allah ya haɗa kawo mu Allah madaukakin sarki ya kula da bayansa muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya su ma Allah ya yafe musu muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya muna roƙon ubangiji da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ta shiga lamarin talauci da kuncin rayuwa da ake fama da shi da damuwoyi da rashin lafiya Allah ka yaye mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين